بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكر هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiya ce ta litini safiyar 21 ga watan safar hijira na da 1438 daidai da 21 ga watan nuwamba 2016 miladiya wannan shine darasinmu na biyu daga cikin giyar karatukan littafin da muka fara a jiya littafin la ilaha illallah ma'anaha shuruɗuha nawaqibuha fadluha wallafar fadilat shaykh abi abdullah muhammad bin sa'id rislan hafizahullah ta'ala wannan littafi ne da yake kokarin dawo da mu zuwa ga ainihin wato sanin asalin ma'anan kalmar shahada da kuma sanin asalin abin da ya kamata musulmi ya kudirce dangane da wannan kalma ta shahada wacce a kanta ne Allah ta'ala ya halicci halittu gaba ɗaya wanda kuma a kanta ne mutum yake samun aljanna ko wuta kuma a kanta ne aka gina dukkanin ainihin wato al'amari na musulunci kai ba ma wannan ba jihadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kafiran garin Makka da sauran kafirai na duniya baki daya akan wannan kalmar ce kwaya daya ita ce ta la ilaha illallah Allah madaukaki sai ka tsare mana imani a jiya mun karanta muqaddima ta farko ta wannan littafi wanda kuma a yau malam ne shiga mana muqaddima ta biyu kai tsaye insha Allah ta'ala يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan din mun fassara jiya aiko mun fassara wannan tun daga kan maganar khutbatul haja da muka yi magana akan ta cewa tabbataccen abu ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da yake nufin yi wa mutane wani kwata huduba ko wani bayani ko wani abin da ainihin wato ya shafi wannan Allah ta'ala ka tsare mana imani malaki amma ba'du bayan haka fa awwalu ma yajibu 'ala al-ibad abinda ya zama wajibi akan bayi ma'rifatu al-amri alladhi khalaqahu Allah lah shine sanin abinda sanin al'amarin da domin sani Allah madaukakin sarki ya halicci bayi baki da wa akhadha 'alayhim al-mithaq bih kuma Allah ya riƙi wani alkawari tsakanin shi da bayin nashi akan wannan al'amari an gane wannan ko shine ibada aiko wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilun أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah ta'ala ya ce ka ambata wa al'ummanka yayin da muka yi alkawari da ‘ya'yan annabi Adamu gaba ɗayansu a lokacin suna ainihin wato zurra a gadon bayansa suna ainihin wato dugon mani tun kafin ya haife su baki daya Allah ya riƙe alƙawari tsakaninmu da shi Allah ta'ala ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba wanda ya cancanta ku bauta min ni kaɗai ko mahalicinku ce qalu bala suka ce lallai kai ne ubangijin shahidina mun shaida kai ne ubangijinmu kuma kai kaɗai ka cancanta da an bauta sai Allah ta'ala ce su ba an ta ƙulu yau malƙiyama kada fa wani ya zo ran tashin alƙiyama ya ce ina kunna an haza gafilu mu ɗinnan gafalalu ne gaban wannan alƙawarin da muka yi tsakaninmu da kai ya Allah kada wani ya zo ya ce wai ran tashin alƙiyama ya ce ya Allah wallahi ai alƙawarin ne mun gafala mun manta cewa ka ce bauta maka kai kadai ina fata an gane wannan kenan kaga akwai alƙawari da Allah ya kulla tsakaninmu da shi mu bayi akan cewa lalle tabbas za mu bauta masa shi kadai ba tare da mun cakuɗa wannan bautar tashi da bautan wani ba wa arsala bihi rusulahu ilayhim kuma Allah ya aiko da manzanninsa da wannan sako na tabbatar da tauhidi kamar da muka ranta jiya ko a suratul hud Allah ta'ala yana magana game da annabi nuhu alaihi salam wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره kaga dai duk abin guda ɗaya ne ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta bisa cancanta idan ba Allah din ba to dan wannan ne Allah ta'ala ya aiko da manzanni baki dayansu domin su kira zuwa ga bautan Allah shi kadai wa anzala bihi kutubahu alaihi kuma Allah ya saukan masa ya saukan da manzannin nan littafansa tare da su saboda mene saboda tsayar da hujja akan cewa lalle Allah ta'ala shine ya aiko su an gane wannan ko su tabbatar da wannan hujjan cewa Allah ta'ala ne ya aiko su da waɗannan littafi domin su kirayi mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai wali ajalihi khuliqatil dunya wal akhirah to jama'a kun ji saboda wannan kaɗai da Allah da bauta jama'a shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya halicci duniya gaba daya shine dalilin da yasa Allah ya halicci lahira domin ya zo ya gwada mu su waye za su fi kyautata aiki tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-maut wal hayata liman liyabluwakum ay li sababi an yabluwakum saboda dalili shi domin Allah ya jarabce ku ya gani ayyukum ahsanu amala wane ne zai fi kyautata aiki a cikin ku kaga shi duniyan nan Allah ba ya halicce ta don kowa bane sai dai ya halicce ta don wane ne dan bauta ne ga Allah madaukakin sarki shi kadai domin kuma jarrabawa Allah ne da kansa ya faɗa gashi ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imanin ma da ci gaba da cewa wal jannatu wan nar kuma a dalilin wannan ne Allah ta'ala ya halicci aljanna da kuma wuta wa bihi haqqatil haqqa da wannan ne kuma aka kwankwasa ne kwankwasa ma'ana da wannan ne ya sa Allah ta'ala ya tashi alkiyama wa waqa'atil waqi'a da wannan ne mai aukuwa ta auku idan ya tashi alkiyama domin dole za a zo ai za a je ko kaga a wani wurin ma Allah ta'ala faɗi yake in cewa ai alkiyama ta riga ta zo Allah ta'ala ce ke ata amrullahi fala tasta'jiluhu al'amarin Allah ya riga ya zo kada ku nemi gaggawa kada ku nemi a gaggauto muku da wannan al'amarin subhanahu wa ta'ala amma yushrikun jama'a an gane wannan ko na'am wa fi sha'nihi tunsabu al-mawazin kuma saboda sha'anin bautar nan da wannan kalmar ta la ilaha illallah da ita ne aka ainihin wa za a kafa ma'aure na adalci a ran tashar kiyama za a yi awo ne saboda a gane mene suwaye ne suka ba Allah yadda Allah yake so suwaye kuma suka saba wa Allah sabanin yadda Allah ta'ala ya umarce su jama'a ina fata an gane wannan kenan kaga al'amari tabbatacce domin Allah ta'ala ya faɗa wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah za mu kafa ma'aunai na adalci a ranar tashin al-qiyama fala tuzlamu nafsin shay'a babu wata rai da za a zalunta komai wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha ko da abin da mutum ya aikata gwargwadon ƙwayar komayya ne Allah ce za mu zo da wannan al'amarin za mu zo da wannan aikin Allah ya ce wa kafa bina hasibi lalle mu dinnan mun isa matsayin masu yin hisabi ina fata an gane wannan to kuma Allah ta'ala jama'a baya zalunta bawa inna Allah لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما هكا الله تعالى فلا سن القرآن من جمع شيوا ألا بايا زالم تنباي دي دي دقايا ذرة وإن تك حسنة إنكو لا داني ما متين عيكتا يضاعفها سألا ينن كامش وأن لا داني ويؤتي من لدنه أجرا azima sai a waye gari an ya samu wani lada mai yawa daga wurin Allah ya madaukakin sarki wata qayiru suhuf a dalilin wannan kalmar ta tauhidi jama'a a dalilin ta ne ake yada waɗannan littafai da za su rika yawo a ran tashar kiyama suna neman masu su za a wani takardun ne wa idan suhufu nusharat za a yada littafin haka kowane mutum littafin shi zai je ya makale a wuyansa وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كاكا تبتتشن أبني وفيه تكون الشقاوة والسعادة da wannan kalmar shahada ya jama'a ake gane mutum matsiyaci ne dan wuta Allah ka tsare mu da wannan kalmar ce ake gane mutum mutumin kirki ne mai samun rabon ya dan aljanna ne Allah ka samu daga cikin su a suratu hud Allah ta'ala yayi bayani akan wannan ko ce fa ammal ladina shaqu fa fin nari wadanda suka sami tsiya a nan duniya suka lalace fa fin nari to wadannan suna cikin wutar jahannama lahum fiha zafirun wa shahiq suna da wata irin kururuwa da wani irin kukan jaki zaka ji suna yi a cikin mutum saboda tsananin azaba Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wutan ma damati samawati wal ard matakaddai sama da ƙasa suna nan sun dawwama ma'ana za su dawwama har abadan abada ba fita sai Allah ya ce illa ma sha rabbuka sai dai wanda ya mene sai dai wanda ya so wanda Allah ya so daga cikin bayinsa Allah ce inna rabbaka fa'alu lima yurid al ubangijinka mai yawan aikata abin da ya so ne wa amma alladhina su'idu amma waɗanda suka samu rabo a nan duniya fa fil jannati waɗannan suna cikin aljanna tsamo tsamo Allah ka samu daga cikin su ma damatis samawati wal ardi muddin san mai da kasai gaba ɗayansu ne za su wanzu ma'ana har abadan abada illa ma sha a rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya so sai Allah ya ce aqa'an kyauta ce daga wurin Allah ghayra majdudin wacce ba ta yankewa kamar da Allah ya faɗa a sura sad inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan arzikin mu ne jama'a ba shi da yankewa haka Allah ta'ala ya faɗa Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka tabbatar da mu akan wannan kalma ta la ilaha illallah wahiya ita ce kalman da لا صلاح لها إلا بإله إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو إذا ce kalman da ba ta taba inganta sai da tabbatar da bauta ga Allah shi kadai a matsayin ubangijin da babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai na'am ok subhanallah na gudu wani wuri kenan ne a ashe wani wani fajin ne ya bude ban sani ba na'am na'am ya ci gaba da cewa ina na'am wa ala hasabihi tuqassamu al-anwar kuma da kwatankwacin yadda mutum ya yi imani da wannan kalma ta shahada za a rarraba mutane haske a ran tashar kiyama domin jama'a duk mutumin da ke bin Allah yake yin alula a ran tashar kiyama zai tashi da wannan hasken amma duk wanda yake munafiki mai kokarin kawar da mutane gaba da bin addinin Allah mai kokarin batar da mutane jama'a ba zai samu wannan hasken ba Allah ya sumanta mana zuciyar mumini Allahu nuru samawati wal ardh مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فيها زجاجة الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور التي يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم توقع شمس آيوين سأل الله تعالى يفتح مكتشوا akwai wasu mutane waɗanda kasuwanci baya shagaltar da su gabanin bauta ga Allah bautan Allah saye da sayarwa baya hana su saya su bauta wa Allah tauhidinsa an gane wannan ko to a ƙarshe sai Allah ta'ala ya bayyana mana cewa fa wa man lam yaj'al lahu lahu nura duk wanda Allah bai sanya masa haske ba fama lahu min nur to wannan ba shi da wani haske domin hasken nawa ne ne hasken dama na Allah ne to duk mutumin da ba shi da tauhidi jama'a ba shi da wannan hasken an gane wannan ko kuma kowa da wannan hasken ne zai iya haska kansa raɗi ya wuce shi ya sa kafiri ba zai iya haurawa wannan wurin ba saboda mene saboda wuri ne wanda ke cikin duhun wutan jahannama sannan kuma wannan sanarin da za a zo a sa bai kai kaurin gashi ba يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار سواء سكت فيها ده هسكن سحزوا إن لا سحاي وإن سرائر منافقة إذا كسكي متعني كما لا سرق بنسو أنا تفيها تاري أنا نسيس شاء kowa ya shiga wani haske a farko ana nan kuma sai masu imani nasu ya zauna sai na kowa ya ɓace ya haka ya haka ki ku koma baya ku je ku ɗauko na hasken suna komawa sai a sa wata katanga tsakaninsu masu imani sun yi tawariya munafakai da sauran kafirai ko suna baya na fata gane wannan haka Allah ta'ala ya faɗa mana suna ma kiransu alannakum ma'akum ashe ba mu kasance tare da ku ba qalu bala eh da ba kuna tare da mu walakinnakum sai dai ku ku sani fatantum anfusakum kun fitini kawunan ku wa tarabbastu kuka yi zaman dirsha wartabtum kuka dinga yin shakka game da wannan addini na Allah wa gharratkumul amani burace burace na cewa ina san Allah ina san manzon Allah ni ne masu yin kaza mu ne masu kaza wa gharratkumul amani irin waɗannan burace burace suka dinga rudan ku حتى جاء أمر الله حسيد الأمر ألا يزو وغركم بالله الغرور wannan mai ruɗi mutane gabarin Allah kuma ya ruɗe ku na fata an gane wannan daga nan kuma sai wutar jahannama shi to Allah a bamu a bamu a bamu fidiya mana a bamu damar fashi kanmu Allah ya ce a falyawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru a yau ba za mu karfan sa a wurin kowa ba ku munafiqai ba za mu ansana ku ba sannan kuma wani ku ma kafirai ba za mu ansa fidiya ba ba wani da Allah ta'ala zai bashi wannan ba bili jama'a eh nan idan ka tafi kai an tafi ne gaba daya jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanin wa qad akhbarana Allah ta'ala annahu ma khalaqana illa li ibadatihi to lalle Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa lalle shi dinnan bai halice mu ba sai dan bauta sai dan bauta masa wala ibadatu ita ko ibada هي اسم جامع لكل ما يحب يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا كو إبادة نن سونا تي غممية قدك نن أبند الله تعالى يكيسوك ما يرد إتا من الأقوال نزن تتكا والأعمال دا أيكا نقبي الظاهرة والباطنة وان دا آئية غنس أفيلي دا كمان سيابوي جميني بيان ما أنه ما تكما يرنس التوكل أيش منيني tawakkali aikin menene aikin zuciya ne al'inaba komawa zuwa ga Allah menene aikin zuciya ne al'imanu aikin ina ne aikin zuciya ne as-sidqu al-amanatu dukkan wannan ayyukan zuciya ne sai baka al-zahira wal batina ayyukan fili da na boye na fili ko mun sani sallah gashi nan azumi zakka hajji da sauran ayyukan alkhairi da Allah ta'ala ya ainihin wato rattaba akan bayinsa malaci wa aslul ibada asalin ibada ko tushenta wa qiwamuha da kuma ainihin wato rukuninta shine asalin turbin da aka gina ibadan akai alladhi la qiwama laha bidunihi wanda babu wani ginshiki wanda ya rike wannan ibadan gaba ɗayanta huwa tauhidu shine kadaita Allah da bauta alladhi ursilat bihi ar-rusul wanda a dalilin wannan ne Allah ta'ala ya aiko da manzanni wa anzalat bihi al-kutub Allah kuma ya saukar da littafai saboda tabbatar da wannan tauhidi wa min ajlihi umira bil jihad a dalilin wannan kalmar ta shahada ne jama'a Allah ya umarni da ayi jihadi umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu Allah ilaha illallah kaji an umarce da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bauta bisa cancanta saiwa sai Allah an gane wannan ko na'am wa furida ala kulli fardin min al-afrad kuma Allah ya farlanta fadin wannan kalmar ta shahada da kudirce ta a zuciya akan kowane ɗaya daga cikin bayinsa ولأجله خلقت الدنيا والآخرة أدليل وأن كلمة شهادة لا إله إلا الله ألا أهل الدنيا دلاهرة قبادا يوم أجرب تامو بايكو كنن كاقا فننشوا ألا أهل الدنيا لما ظن ألا يعني كاقا وانا مكانا قسكولي يا جماعة تاسا وعقيدة من كو سابو دمي أحاديثي ديوا من ظن ألا يلنا مكتشوا دنيا نن ميجيشي ها أه؟ duniyar ma manzo Allah ta tsinanniya ce ko ba ka bane ya nuna cewa duniyar nan alhaqira ce kaskantacciya ce duniya ba komai ba ce to sai ka dingina kuma abin da ba komai ba abin da yake da ka dingina zuwa ga manzon Allah yanzu kaya nuna ladabi ga manzon Allah kenan jama'a na fata an gane wannan ka san wanda ba shi da ilimi ko ba shi da masaniya game da addini komai ya dauka ko ya ji an fada sai ya dauka wannan addini kamar yadda na faɗa jama'a ka'idar kenan ba wani abu da ya zama addini a yau ko a gobe ila an taquma sa'a sai abin da ya zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ka tsare mana imani wal jannatu wan nar kuma da ilin wannan kalmar ce aka aka ainihin wato halicci aljanna da wuta gaba daya aljanna ga bayin Allah da suka yi biyayya ga Allah wuta kuma ga bayinsa waɗanda ka saba masa a nan duniya wal jami'u lahu kalimatun khafifatun lafz abin da ya game waɗannan abubuwan baki ɗayansu kalma ce mai sauƙin faɗa ita ce khafifatun lafz wasi'atul ma'ana amma kalma ce mai mene kalma ce mai faɗin ma'ana jalilatul qadri kalma ce wacce tana da ainihin babban daraja an gane wannan ko tana da babban daraja da ƙima a wurin Allah madaukakin sarki da kuma bayansa salihai wahiya ita ce kalmar la ilaha illallah kalman babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kalimatu shahada ita ce kalman shahada wa miftahu dari sa'ada kuma ita ce nan mabudin gidan samun rabo da aminci an gane wannan ko jama'a domin jama'a babu yadda za a yi ka je ka bude kwado zai yi a ce ka bude kwado ba mabudi to wannan mabudin kuma idan yanzu ba shi da haƙora zai iya bude kwadon ba zai buɗe ba to su ne sharuɗan la'ilaha illa da za mu zo makaranta jama'a mu ɗauka ga maurin ka samu amma ko ba ne ba mu haƙora ba waɗannan asinan ɗin da su za a amfani da shi lungu-lungu saƙo-saƙo ya sa ya buɗe fahiyya asulun dini wa asasu wannan kalma ita ce asalin addini kuma ita ce tushen addini gaba ɗaya wa ra'su amri ita ce nan kan al'amari baki ɗaya wasa'u shajaratihi kuma ita ce nan ƙaurin bishiya kamar ka ce ƙaurin bishiya ma'ana ita ce gaba ɗaya gangan jikin bishiyan imani gaba ɗaya wa umudu fistatihi kuma wannan kalma ta shahada ita ce nan ginshiki na dukkanin wata rumfa da ake shimfiɗa musulunci a kai shine alfistat an gane ko dukkanin wata rumfa da za a yi ta domin kare rana ko kariya daga sanyi ko wani makamancin haka shi ne wa umuri fisqadihi wannan kalman ita ce ginshikin da ta rike wannan ainihin mene ainihin rumfa ta sama wa baqiyatul arkani wal fara'idi mutafarri'atun anha dukkanin sauran rukunai na musulunci da farillai da Allah ya farlanta mana mu aikata gaba ɗayan su rassa ne na wannan kalmar shahadar jama'a kenan da mutum ba shi da imani bai yi imani da Allah ba ba shi da kalmar shahada sai ya zo ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji musuluncinsa ya yi Allah zai karba ba zai karba ba kenan kaga ita ce kalmar farko shi ya sa ma in za ka shiga musulunci za ka fara ba ku a ce maka ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jama'a an gane wannan ko malam yace mukammilatul laha su waɗannan farillan cikamako ne ga kalmar shahada na'am na'am mutasha'ibatun minha su ne nan rassa waɗanda suka yi yaɗo a jikin waɗannan a jikin wannan ainihin wato bishiya jama'a mukammilatul laha su ne cikamako na wannan kalmar shahada ne kira kalmar shahada ita ce mene ita ce tushe ita ce kuma asali ita ce jigo muqayyadatun bil tizami ma'anaha wal amali bi muqtadahu to wannan kalman an ƙayyade ta ta hanyar lazimta wa bayi sanin ma'ananta da kuma yin aiki da abin da kalmar take ainihin wato hukuntawa me wannan kalmar me wannan magana take nufi abin da magana take nufi jama'a shine an kayyade wa bayi lazimtan sanin ma'anar kalmar la ilaha illallah menene ma'anarta menene ake son mutum ya kudirce wani aiki ne idan kai zai iya fitar da kai daga kalmar ta la ilaha illallah wani abu ne in kai zai kara karfafa ka sannan kuma dole ne ka yi aiki da abin da wannan kalmar ta riga ta yanka maka shi ne bauta ga Allah shi kadai babu haɗa kowa da shi a wurin bauta yadda ya zama wajibi ne a yi wa Allah ɗa'a a yi masa biyayya a bauta masa shi kaɗai hakanan kuma wajibi ne a ainihin wato bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma a yi masa ɗa'a shi ma shi kaɗai yadda ba a yi wa Allah kishiya jama'a hakanan ba a yi wa manzon Allah kishiya an gane wannan ku kowa mabiyi ne ga manzon Allah amma manzon Allah shine tushe jama'a ba a kawo wani ɗan yau kawai ya zo ce ya kawo kaza da kaza zai ma yi kaza zai yi kaza zai cecuwa ne zai ma yi kaza ya dinga ayyana abubuwa jama'a wannan sunan shi makareci kowane ne shi manzon Allah shi kadai ne wanda ya zo mana da gaskiya shi kadai ne wanda ya zo mana da addinin Allah na gaskiya kuma alƙawarin da ya fada mana a wurin Allah cewa tabbas zai faru muna da yakin cewa zai faru amma dukkanin abin da wani makaryaci zai zo ya fada ko ya rubuta a littafinsa ko ya kiraye mutane zuwa gare shi jama'a wannan abin ƙarya ne ila an taquma sa'a Allah ta'ala ka kiyaye mu ka ainihin wato tsare mana imanu malati wa hadha al-amru alladhi khalaqahum Allah li adlihi wannan fa shine al'amarin da yasa Allah ta'ala ya halicci bayinsa domin sa bayyanahu subhanahu fi qawlihi Allah ya bayyana wannan magana ne wannan manufa ta halittar halittu gaba ɗaya a cikin faɗinsa cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halarci aljanu da mutane ba sai dan su bauta ni ma'ana sai dan su kadaita ni da ainihin wato bauta wa qad awjaba Allahu 'ala al-mukallafi shahadata an la ilaha illa Allah kuma Allah madaukakin sarki ya wajabtawa dukkanin bayi gaba ɗaya su ne almukallaf anan dukkanin bayinsa Allah ya wajabta musu shahadata Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai jama'a an gane wannan ko wal amala biha da kuma yin aiki da wannan kalmar kenan jama'a ba wai ka faɗa da baki ba kawai a'a sai an gani a mene a aikace al-imam al-hasan al-basri alaihi rahmatullah yana faɗa wani wasu ce ai mun yi imani ai mu kaza ai mu ne masu kaza yace a laysa al-imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal ce imani ba burace burace bane ba cika baki bane shine tamanni imani ba cika baki bane wala bitahalli ba kuma wani kyalkyalkyal ba ne da mutum zai raɗa wa kansa wani rawani ko ya sa wata rigar za a gane shi mai imani sai ce walakin sai dai imani na gaske ma wa ƙara fil qalbi shine abin da ya tabbata a cikin zuciya wa saddaqahu al aikin mutum ne da gobe kuma yake gaskata wannan kalmar ta shahada da imani jama'a ina fata an gane wannan wannan kenan dangane da abin da ya shafi ainihin wato wannan كلمة شهادة جماعة الله تعالى يكرم إيمانه سيمان يشي قبل الشيوى ين أيكي ليكم كما سكاجي الله يتي قال تعالى الله يتي فاعلم كان يمسني أنه شوى للي يدى الأمر يكي لا إله إلا الله باب أبن متابسة تنشنت أسي الله واستغفر لذنبك كان يمغافر ذنبك ima ina fata an gane wannan ka nemi gafaran mene gafaran zinubanka a ainihin wato wurin Allah kenan Allah ta'ala ya mana umarni cewa dole sai mun sami ilimi game da wannan ainihin kalmar ta shahada ba wai farin ta kawai da baki ba me ma'anarta kuma yaya ake yin aiki da wannan kalmar ta shahada wa kullu rasulin khataba qaumahu awwala ma khatabahum biqawlihi kaji dukkanin manzanni abu na farko maganan farko da yake musu magana da ita ita ce faɗinsa cewa u'budullaha malakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta bisa cancanta idan ba shi ba ba ku da wani Allah wanda za ku rika a matsayin abin bauta kuma wannan wata ta ku zanto karɓaɓɓiya jama'a ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa dukkanin manzanni abin da suka zo suka kiraye mutane zuwa gare shi shine tauhidi da kadaita Allah da bauta da kare ta biyayya kuma ga su manzanni ne akan abin da suka kawo wa ne ainihin wato mutanensu abin da zai nuna maka cewa dukkanin abin da ya saba wa shirin manzon Allah jama'a bata ne shine abin da Allah ta'ala ya faɗi a cikin alqur'ani Allah cewa ya wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi masa biyayya za ku shirya sai ma ya faɗa muku in kuka yi imani irin iman da sahabbai suka yi to kun shirya فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سننكما هل إلى يو الله تعالى ينونا من cewa wannan bautan dama ita ce dai kadai abinda manzanni suka dinga kira a kansa shi yasa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ذلك قل أطيعوا الله والرسول كتير سوكي وألا لا أقوي ومنظر ألا بيئيا فإن تولوا إذا كك جويا بايا فإن الله لا يحب الكافرين وألا بايا سن كافرين أجي سابا وسنر منظر ألا لكي كيرا سابون أبوه الديني ينا إيا كيمة زوارين zuwa kafirci jama'a e mu'tazila jahamiyya maturidiyya ash'ariyya da sauran jabariyya da sauran dukkanin waɗannan munana iri jama'a me take su zuwa ga wannan daga bid'a ne halaka waye gari jam dan safwan ya fito fili yana cewa inna Allah ta'ala lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila ya ce ƙarya ne Allah bai yi magana da annabi Musa ba gashi kuma Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima wattakaza Allah Ibrahim khalila to suka ce ƙarya ne na fata an gane wannan suka ƙaryata suka ce ƙarya ne Allah bai yarki Ibrahim a matsayin bala'i ba sannan kuma bai yarki wa ba bai yarki annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin bala'i ba kuma bai yi magana da annabi Musa ba me yake zuwa ga wannan jama'a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da jama'a baya bukatun tafsiri da bayanai kai ta bayanai to ai an faɗi kaza ne fallan ya kuna kaza wa kaza fala budda an ya kuna kaza wa kaza duk wannan jama'a shi kai mutum zuwa ga tafatin bata Allah ya faɗi kaza kaza ne ka bashi a yadda yake manzon Allah ya faɗi kaza ne bashi a inda yake maganin kai ta bayanin cewa ai abin da yake nufi kaza ne ai kaza ne kai ta kwashe-kwashe don duk abin da ba daga manzon Allah yake ba ko ka yi ƙoƙarin sanya shi addini cewa za ka yi ai an fara ne bayan manzon Allah da shekara ɗari kaza a ma'ana sai bayan da manzon Allah ya mutu da shekara ɗari ɗaya ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar sannan ka fara a zamanin imamu malik yana faɗin cewa duk abin da bai zama addini ba a jiya a zamanin manzon Allah ya ce ba zai zama addini ba a yau zamanin tabi'ai shekara ɗari da wani abu bayan hijira tabi'ut tabi'ina yake faɗin wannan magana kuma ya ce babu abin da zai gyara al'umman nan tamu ta yau sai sun koma zuwa ga abin da ne abin da ya gyara al'umman ta ta shuɗe a baya kenan kaga addini kadai shine abinda Allah ta'ala shar'anta abinda manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ya zai bayyana wa al'umma jama'an gane wannan ko Allah ta'ala ya taimake mu to kaji wa bin nafi wal ithbat fi al kalimati at tayyiba to da korewa da kuma tabbatarwa ake samun wannan kalmar shahada jama'a yana nan a cikin kalmar shahada korewa da tabbatarwa yana nan a cikin wannan kalmar ta shahada malamai suka ce dole sai kai kafirci ma kafin ka shiga musulunci e shine sai ka kafirce wa dagutu sai ka kafirce wa dukkanin wani gunki sai ka kafirce wa bautan wani Allah sai ka kafirce wa dukkanin wani Allah da duk wanda za a kawo a matsayin wanda zai zama tamka ga Allah kowa zai zama ainihin kini ga Allah sannan kai ma ka shiga musulunci Allah ne ya faɗi a Qur'ani فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها duk wanda ya kafirce wa dagutu kaga kenan kafin kai imani sai ka kafirce wa suwa dagutai ko eh malaka ce dagut kuma shine kullu ma ubida min dunillah duk abin da aka bauta wanda ba Allah ba sunan shi ne dagutu kada wani ya ce maka ai dodo ake nufi a ƙarya ne wannan ƙarya ne ba dodo ba wannan ba dodo bane duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba mutum ne aljani ne shedani ne samburbura ce na ba ta an gane wannan kabarin wani ne wata bishiya ce wata rana aka bautawa wata aka bauta duk abin da aka bauta wanda ba Allah ba sunan shi ne sunan shi qawut ina fata an gane wannan Muhammad bin Abdul Wahhab har littafi guda ya rubuta ya ce risalatu ma'anar tagut kawai littafi ne zai magana game da ma'anan mene a tagut wata ranar Allah ya ba mu dama za mu gama karanta insha Allah ta'ala Allah ta'ala ka saki mana imani to jama'a kun ji la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah wannan kalma mai kyau ba'atha Allahu rusula Allah ya aiko manzanni da wannan kalma wahiya awwalu da'awatihim li aqwamihim kuma ita ce farkon da'awar da Allah ta'ala ya aika manzanni su yi mutanensu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haƙiƙa tabbas mun aika da mun tayar a cikin kowace al'umma da manzo an ya'budullah wannan manzon yana cewa ku bauta wa Allah shi kadai wajtanibut tawut ku nisanci tsagutu kaga ke ne sai kafa cewa ne tsagut an gane wannan ko shi yasa Allah ya zabi yahudawa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaqulu lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila sanadiyan wannan Allah ya ce ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira an gane wannan ko duk waɗannan ayoyi suna na tar qur'ani abin da zai baka mamaki jama'a shine mutumin da bai haddace qur'ani ba mutumin da bai san fasarar alqur'ani ba mutumin da bashi da malamin tafsiri bai je ya koya a wurin kowa ba ba shi da tafin tafsiri ma akalla guda goma wanda zai bincike a cikin su wai kuma shine zai fasara aya abin da zai baka mamaki kenan kaga wannan corruption ne a fagen ilimi cin hanci da rashawa ne ya kamata a nada kwamiti na musamman ko za su yin kamu akan masu cin hanci da rashawa a addini don shi ne mafi gemar cin hanci ya yi ko shi ne mafi gemar rashawa e domin wannan zai kai mutane zuwa ga wuta ne ba abin da zai karanta da mutane jama'a sai barna dan alqur'ani yana wani abu ɗaya jama'a duk abin da zaka faɗa idan to kana da wanda ya rigaye ka kana da wani magabaci akan wannan fahimtar ba kai kai ne zaka ɗauyo aya ba ka ce yau ka fahimta ai wannan ayar ma tana magana akan kaza wani shi ya fara yin kaza ma ai wani ma shi ya fara yin kaza a to sai yin biye biye a ce a ɗauko kaza a karanta kaza duk dai abin da ya baya bada fa'ida a tashi dai babu wani ɗami ido da aka yi haifa haifarwa Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin to dai sai ku gane cewa akwai ainihin wato wani element na jahilci a cikin al'amarin jama'a Allah ta'ala ka tsare mu shi yasa jama'a wajibi ne a koma karatu karatu kuma mai kyau tataccen karatu irin na Allah da Annabi ka je wajen malami ka zauna ya karantar da kai duk wani ainihin wato cika baki da malanta da ake yi wanda ba zai kai ka zuwa ko ina ba amma kai karatun ba dan wanda kai tarawa ma a gaban ka yau da gobe suna yin karatu za su gane kai jahili ne in sun kwara karatun naka gaba daya za su nemi su yi gaba ne da sun yi gaba kuma su gane cewa ashe kai jahili ne ma ashe kawai duk dirkaniya kai ta karantar da su a ga an samu matsala to kina ga gaman zani sun koyar da menene ilimi jama'a kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen وقال تعالى هكذا الله مدوكين سرقيه وما ارسلنا من قبلك من رسول ba mu aika gabaninka da wani manzo ba kaga sai ce min rasul ya kawo shi ana kira kowane manzo daga cikin manzannin Allah babu wani manzo da muka aiko shi wanda ya zo gabaninka tunda kai ne na ƙarshe illa nuhi ilaihi fashe sai mun yi wahayi zuwa gare shi cewa annahu yadda fa al'amarin yake la ilaha illa ana babu abin bauta bisa cancanta sai ni in ji Allah fa'buduni dan haka ku kalaita yadda bauta kaga nan ba magana ke cewa fa'buduni ku bauta mu kai shiru ba a ai fawahiduni bil ibada ku kadaita da bauta an gane wannan ko to Allah ta'ala ya aiko manzanni duk manzannin Allah abin suka zo suka kira kai kenan jama'a wa min ajli hadhihi al kalima kuma dalilin wannan kalma ce khalaqa Allahu al jinna wal insa Allah ya halicci aljannu da mutane baki daya wa min ajli hadhihi al kalima a dalilin wannan kalma ce khalaqa Allahu samawati wal arda Allah ya halicci sammai da kasai baki daya wa min ajaliha kuma a dalilin wannan kalma ce iftaraqa an-nasu ila fariqayn Allah ya raba tsakanin mutane su zama kungiyoyi guda biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani sashi suna aljanna wani sashi kuma suna wutar sa'ira Allah ka kare mu Allah ka sanya mu daga cikin wanda za su shiga aljanna wa kalimatu la ilaha illa Allah ita wannan kalman ta la ilaha illallah hiya kalimatul ikhlas ita ce kalman tsarkace Allah da bauta li'annaha domin ita wannan kalma tanfi shirka billahi azza wa jal tana kore shirka da Allah ne shi kadai mabuwayi madaukakin sarki tana kore hada kowa hada kowa ko komi da Allah a wajen bauta jama'a ita wannan kalma ta shahada وتثبت العبادة له وحده سبحانه كما تنا تبتر دا بوتا ga Allah shi kadai bayan ta kore shirka sai kuma ta tabbatar da bauta da tauhidi ga Allah shi kadai fa hiya kalimatul ikhlas wannan kalma ba ce kalimatul ikhlas kalman tsarkake Allah da bauta ikhlasu tauhid ma'ana tsarkake tauhidinka wa ikhlasu ibada da tsarkake ibadanka ga barin boton wani wata jannubi shirki billahi ta'ala da kuma nisanta yin shirka da Allah wahiyya kalimatu taqwa ita ne wannan kalmar jama'a wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce kalimatu taqwa kalmar me kenan kalmar tsoron Allah domin jama'a akan ta ne aka gina tsoron Allah jama'a kama qala jalla wa ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki mabuwayin sarki ya faɗa ya ce mene iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli shay'in alima Allah ya ce ka ambata wa al'ummanka yayin da kafirai suka sanya iyayya suka sanya gaba suka sanya kabilanci a zukatansu shine fi qulubil hamiyata suka sanya gaba da kiyayya hamiyatar jahiliya irin kiyayya da kuma gaba irin ta jahiliya ina fata an gane wannan saboda menene wai saboda su ce kada ka tabbatar da wannan risala da wannan sako da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi saboda mene sun ki sun ki yadda a rubuta abin da zai amfana da musulmi a wannan sulhin da aka yi mene na hudaybiya shi Allah yake magana a sun sanya gaba cewa duk wanda ya imani da kai amma inda garin maka ya fito yace yayi imani da kai yayi hijira to za mu je mu kawo shi mai da shi manzo Allah ce na yadda jama'a da Allah wannan mugunta ne kuma mugunta bane kaga an sa kiyayya da gaba irin ta jahiliya a cikin al'amarin ina fata an gane wannan amma sai Allah ta'ala ya ce to fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya saukar da natsuwa ga manzansa wa alal mu'minina kaga na ko ba a ce wa ala mu'minina ba sai kawo ta da mene da ma'arifa wa alal mu'mini da kuma muminan nan waɗanda ke tare da kai a wannan wurin da aka yi wannan sulhu na hudaybiya shi yasa manzon Allah ya ce la yadkhulu an-nara man bay'a tahta ash-shajara duk wanda yau ba ya a ƙarƙashin wannan bishiyar ba zai shiga wuta ba Allahu akbar Allah ya ƙara musu yadda sabon manzon Allah kenan to Allah sai sokar da ainihin natsuwa ga su ainihin wato manzon Allah da kuma sahabbansa Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ce kuma wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya nizumta musu ya cimsa musu ya tabbatar musu da wannan kalmar ta taqwa ita ce wata kalma قول لا إله إلا الله من تفسير ميسر ما يجي شوى التي هي رأس كل تقوى وأن الكلمة إذا تشي جنشكي إذا تشي كان دكا واني مني دكا واني كلمة أنا جزء ورن الله أن قال وأنكو كما يذمتوا وكانوا أحق بها يذمتوا صوموا من النن سوزك بتنشنتن سوزك بدين إيماني دا وأن كلمة شهادة wa ahlaha kai ba ma wannan ba su ne ma'abuta wannan kalman Allah ya ba su kalman ta zama tasu ce su musulmi wa kana Allah bi kulli shay'in alima lalle Allah ta'ala ya kasance masani ne ga dukkanin komai wa kalimatu taqwa wa kalimatu taqwa abin da ke nufi da kalimatu taqwa a wannan ayar hiya la ilaha illa Allah ita ce fadin la ilaha illa Allah wa hiya al-urwatu al-wuthqa ita ce kuma wannan igiyan mai kwari jama'an gane ku ita ce wannan igiyan mai kwari qala ta'ala Allah madaukaki zaki yace faman yakfur bi taghuti duk wanda ya kafirce wa dagutu mun yi magana kan dagutu ko wa yu'min billah ya kuma yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa to wannan ya yi riko da igiyan nan mai kwari lam qisama laha wacce ba ta yankewa ma'ana lam qita'a laha wannan igiyar ba ta yankewa jama'a wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ko masani ne ga dukkanin komai kaga a farko Allah ta'ala ya fara kawo mana ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yana Allah ta'ala sai ya bayyana maka sifofinsa domin ka gane cewa fa shi ne kaɗai ya tuntunta da bauta ana gama sai Allah ya ce to amma ku sani fa la ikraha fi dini babu tilasi a addini ba ka taba tilasta wani ka ce wani dole sai ka shiga shari'a a'a qad tabayyana ar-rushd min al-ghay shari'a ta riga ta bambanta tsakanin da bene tsakanin da zalunci sai Allah ya ce fa man yakfur bi tawut duk wanda ya kafirce wa tawutu wa yu'min billahi ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam yusam laha wannan yayi riko da igiya mai kwari wacce ba ta yankewa wallahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne ko masani wa hiya al ahd alladhi dhakara Allah ta'ala fi qawli kuma wannan kalmar ita ce nan alƙawarin nan da Allah ya ambata tsakanin shi da bayinsa cewa la yamlikuna shafa'ata babu wanda yake iya mallakan yin ceto a ranar tashiyar kiyama illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda sai ga wanda ya riki wani alƙawari tsakanin shi da Allah ba sai ne su faka ji kantawa ba da kike cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika to me ahdika ba shi bai na bauta shi na bauta ai to kaji la yamliku na shafa'ata ba wanda yake iya mallakar ceto a ran tashar kiyama illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda sai dai wanda ya riki wani alƙawari tsakanin shi da Allah suka ce wannan alƙawarin da ce kalmar shahada mutumin da yake arni mutumin da yake mushriki ta ya zai yi ceton wani bai ma yace ta kansa ba da tana wani balantana ce saka aljihu to waye ce nan waye mai sai da yadin a ranar وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل في قوله كما إذا شيء الحسنة wannan kyakkyawan kalmar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma wanda Allah ya ambata cikin faɗin sa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki to yana da kwatankwacin ninkinta guda goma wahum min faza'in su kan waɗanda suka aikata wannan aiki na zuwa da wannan kyakkyawan kalma ko wannan kyakkyawan aiki wahum min faza'in yawma idin amin game da firgici a wannan yin tashin alkiyama su masu samun kariya ne masu kuma samun tsaro ne game da ainihin duk firgishin da za a samu a ran tashin alkiyama ma'ana Allah ta'ala zai aminta da su daga wannan tsoron da ainihin wato mutane ya tsinci kansu a ran tashin alkiyama wa nufiqa fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin haka Allah yake kowa zai rubi kowa hankalin shi zai tashi shi ya sama Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lah hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq to kaji su a wannan rana za su kasance a cikin aminci da tsaro da kariya daga wajen Allah madaukakin zargi Allah sun yama daga cikin su وهي كلمة الحق التي ذكر ذكر الله تعالى في قوله كما تجي كلمة قسكية دا ألا يا أنبت شيء أسين القرآن بجرمة أسين فنسا ديكي شوا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سيري وأن سكا شيدا دا قسكية الهالي سنا ما سسن ونن قسكية ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين ها نعم شفاعتكم ba mai iya mallakan ceto daga cikin waɗanda suke sanya wa kansu cewa za su yi ceta illa man shahida bil sai wanda ya shaida da kalman gaskiya ita ce kalman mai la ilaha illallah wahum ya'lamuna kuma alhali suna masu sanin ma'anan wannan kalmar kaga ilimi ya shigo ciki ko to kaji wa hiya kalimatu taqwa allati dhakara Allah ta'ala fi qawli kuma tace nan ne kalman gaskiya kalman taqwa da tsare dokokin Allah da Allah ya ambata ta cikin Qur'ani mai girma a cikin farinsa da yake cewa wa alzamahum kalimata taqwa kuma ya rizumta musu kalma تتقوى تتي لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها سنكفن كيسوس قفقوا تنشنتن wannan kalma kuma su ne ma'abutan wannan kalma ta shahada saboda sun kasance musulmai muminai wahiyar mathalul a'la alladhi zakara Allah ta'ala fi qawli kuma ita ce nan al-mathalul a'la mafi daukakan misali da Allah ta'ala ya faɗa a cikin fadin sa yake cewa وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله شكي ده المثل الأعلى معنى الله شكي ده كلمة تقسكي كلمة شهادة أنقانيكو أسكن سميدة قصيبة كده وهو العزيز الحكيم شيني وانده كمبوائي كما أينه واتميه كما سنع الأمر أصلا وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله إذا كلمة الحسنى mafi kyawun aiki da Allah ta'ala ya ambata a sunan Qur'an domin al-husna ala wazn fu'la malai yake ce wannan ani wato ismu tafdil an gane wannan ko ya fi kace ahsan ina ba ta an gane wannan ta fi kace mene kalmar ahsan wa hiya al-husna allati dhakara Allah azza wa jalla ita ce wannan kalmar mai aikin mai kyau da Allah ta'ala ya ambata a cikin Qur'ani mai girma fi qawlihi fadin sa cewa fa amma man a'ta wattaqa amma kaga wanda ya bada dukiyansa sadaqa wattaqa kuma ya tsare dokokin Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata wannan kalmar mafi kyau fa sanuyassiruhu lil yusra da sannu zamu sauƙaƙe masa addinin sa cikin sauki dukkanin wani abu da zai kawo masa sauki addinin sa zamu sauƙaƙe masa shi معناها بزيت بين وهلا نفت عن قال وأن وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل هل إلى ودي وأن كلمة شهادة لا إله إلا الله إتشي كلمة نن وتش الله تعالى يكي تبتد إتا أتكن كبري إن أنصامتين إتشي كلمة دا الله تعالى يكي تبتد وإن سكي إيماني دا إتا حيث يقول قال عز وجل الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana kyakkyawa da wannan tabbatacciyar magana fil hayatid duniya a nan rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma gidan lahira ka fahimci wani abu guda ɗaya yayin da kai imani da Allah a nan duniya ka tabbatar da kalmar la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai matakar kana da wannan imanin to ka sani Allah ta'ala shi zai kuma tabbatar da harshenka a cikin kabarin ka yi ansa wannan tambayar amma duk yadda ka yi coge ka koma da baya da baya kana munafurci da addini ba ka yi imani da kalmar ba kawai dai sai cika baki to ai Allah ta'ala ya san abin da ka boye a zuciyarka ko wa sirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir to kaga Allah shi ke tabbatar da masu imani a nan duniya suke faɗin kalmar la ilaha illallah sannan a gidan lahir a kuma domin kabari nan ne nan ne masaukin farko na zuwa lahira ai ko game da manzon Allah ya faɗa innal qabra awwalu manazil al-akhirah tunda nan ne farko to anan kalmar suke amfani kuma shine wa fil akhirah amma sai Allah ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimin amma Allah yana batar da azalimi ko da ya san kalmar ta la ilaha illallah amma bai imani da ita ba a zuciyarsa to babu yadda za a yi kafiri iya amsa wannan tambaya a kabari man rabbuka zai ce la adri ha ha ha kai kalmar da kai ce mai anta anta ina fata an gane wannan ha ha la adri wa man nabiyuka ha ha la adri amma mai imani da Allah da malakun su zo su zama da shi man rabbuka ce rabbi Allah wa man nabiyuka sai ce ko wa man rajul alladhi bu'itha fikum sai ce muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na fata an gane wannan wa ma ilmuka ko wa ma amaluka sai amsa na fata an gane ma dinuka dinin islam wa ma ilmuka ko wa ma amaluka sai ce qara'tu alqur'ana wa amantu bihi أه؟ وصدقت به نا كرنت لتاف من القرآن نا إيماني لشي كما سنن نا قسكت القرآن شي كنا أنقما سيأتي مكتو زوناك هوتا أفاد لا مش قبرين شي إيا كلين شي أبو دي مش وتقوفا لجدن الجنة ونذير كشاك أنقن شنتينا جن دائي أنونا مش جدن شي دماتا ينشي جن دائن ذي سامو أجنب saboda ganin wannan ma sai dinga addu'a ce rabbi aqimi sa'a Allah ta dal kiyama nan mana ya Allah ta dal kiyama saboda in samu in koma zuwa cikin iyalai na da kuma wancin tagomashin da nake ganin za a yi min da kyautayi amma wanda yake ya samu matsala da kalmar ta la ilaha illallah a nan duniya to jama'a wallahi ba zai iya amsa ba a kabarin daga nan kuma zai shiga uku wani mala'ika za a turo shi gashi nan mai bala'in doyi da wata katuwar guduma ya zo ya dinga dukansa kuma duk da wannan azaban da macizai da za a sami a kabarin shi kuma addu'a zai rika yi rabbi la tuqimis sa'a Allah ka tashi al-qiyama saboda manzo Allah ya ce kabari nan ne masaukin farko na zuwa lahira idan mai wannan kabarin ya tsira daga azaban kabari to duk abin da zai biyo bayan wannan azaban kabarin shi yafi sauki a gare shi ina fata an gane wannan in ya sa in bai in ya tsira daga azaban kabari ma'ana tashin alkiyama da wannan tsayuwan da duk abin da za a yi shi yana ganin duk sauki ne a wurin shi don ya san aljanna za shi ya ce wa in lam yanji minhu sahibu amma idan ma wucin kabarin bai tsira ba fa ya ce fama ba'adahu ashadd minhu abin da zai biyo bayan na kabarin shi ya fi tsanani kenan kaga azaban lahira ta fita mene ta fita kabarin da haka addu'a zai kai Allah ka ata da alkiyama kai mumini za a kawo maka ma ayyukanka na alheri ya zo dinka taya ka hira ku yi ta hira da shi har tashi alƙiyama amma addu'a kake Allah a tare ƙiyaman nan mana Allah a tare ƙiyaman nan kowa ma ya huta ko to ba a hutu jama'a a lahira sai an yi imani da Allah cikakken imani ingantaccen imani Allah ta'ala ka tsare mana imani wa alaikum salam نعم اه عايز اتاشي eh ta tashi idza matal abdu ko eh za ce to wannan ma haddacewa za ka yi ka haddace idza matal abdu ai ka haddace wannan shi kenan ka huta ina akwai aiki ai ayyukan ka ne da imanin ka shi tabbata maka da wannan shi yasa anan sai Allah ya ce wa yudhillu Allahu zalimin amma Allah sai ya batar da azzalirai ba za su iya faɗin wannan kalmar ba wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah kuma yana aikata abin da ya so Allah ka tsare mana imanin mu wa anha yas'alu Allahu rusula wa umamahu da wannan kalmar ce fa Allah ta'ala zai tambayi manzanni da kuma wanda aka aiko da manzannin da al'ummomin su baki daya Allah ta'ala yayi rantsuwa haythu yaqulu ta'ala inda Allah ta'ala yake fadi Allah rantsuwa yayi ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wallahi tabbaci haƙiƙa sai mun tambayi waɗanda muka aikawa da manzo al'ummomin su kenan ko mu kenan da sauran al'ummomin su gabata da sauran annabawa da manzanni wala nas'alanna al-mursalin kuma wallahi tabbaci haƙiƙa sai mun tambayi manzannin su karan kansu kan cewa sun isa da sa'an ko ba su isar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a hadithul wada da yazo in yayi mutane bayani ya bayani sai ya ce ala hal ballaghtu sai ya ce allahumma shahad ya Allah ka shaida yana ce muku nan ne ba dai kuku shaida bai Allah ya kasance shaida mishi da nabi Isa alaihi salam ala ce a anta qulta lin nas takhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah kai ne ka ce wa mutanen ka sirke ka da kai da uwarka a matsayin abun bauta ce qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم كنجي ni ban faɗa musu komai ba sai abin da kai umarce da shi in faɗa musu cewa me ani abudullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imani to kaji فيقول للرسل سي الله يشيو منزني ماذا أجبتم ويد ميزاك أمسى من أولنا الرانا إنا تنبينكني ويقول للأمم سوكما الأمم إذا تيمسوا ماذا أجبتم المرسلين دميكوك أمسى ومنزننا كرايكو كاي الله بني تنبيكو kaga an tambayi wanda aka aikawa an tambayi wanda aka aika kenan manzannin Allah gaba ɗaya jama'an aika ne su ma ba su da komai nasu da za su ce na ƙashin kansu ne suka kawo sai abin da Allah ta'ala ya umarce su Allah ta'ala ka tsare mana imani jama'a nan za mu tsaya insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zanto la ilaha illallah muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala ya tabbatar mana da imani a zukatanmu ya Allah ta'ala muna roƙonka dukkanin kuncin rayuwa da muke ciki Allah ta'ala ka kawo mana sauki marasa lafiya daga cikin mu Allah ka ba mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka ba su ikon guna da lafiyansu ta hanyar da kake so ka yadda da ita kuma ka su lafiya mai albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata abinda muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته